أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin kowar tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba bayan kowace sallah ta la'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba wanda yau muna sha biyu ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaba halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ishirin da biyu ga wata na uku miladiyar isa ɗan maryam dubu biyu da ishirin da hudu da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci muna cikin suratul araf jiya mun kwana daidai gaba wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke karantar da mu halayen mushrikai wanda suke alkawali ga Ubangiji na cewa haɗe da ya ba su abinda suke so ya biya musu bukata za su kiyaye ba za su yi shirki gare shi ba. A ta ɓangaren ɗaya suke alwashin cewa haɗe Allah ya ƙaddari ɗayan da za su samu sun ka hito da lafiyayyen gaɓoɓi da gaɓoɓi lahiyayyu to za su kasance daga cikin wasu godiya ga Allah. Amma hali na shirka Allah ya ce falamma atahu ma salihan lokacin da Allah ya ba su abin da suke so dan gashi ya zo musu salihan lahiya lau da lafiyayyen gabuwi Allah ya ce ja'ala lahu sai su saya ga Allah shuraka abokanan tarayya fi ma atahuma cikin abin da Allah ba su kamar yadda bayani ya gabata sai ka ga hatta banga- hatta bangaren sunaye sai ka ga sunayen da musulunci ya karantar sai a kawo wani suna a sayya ma yaro wanda ba sunan musulunci ba ko a kere shi da sunan bawan wani wanda ba Allah ba ban misali na ce irin su abdulhari to akwai sunaye da yawa wanda dole na ga iyaye su rika taka tsantsan idan Allah ba ka ɗako diya ba da jin suna ya burga ka ba sai ka ce ka sai ya maɗanka ko diyarka mu rika bincike hatta bangaren sunaye ana yin shirki ga Allah yanzu kaga wanda bai sani sai ce abdulharith ka sai shiga suna ne ko ba haka ba to kaga ashe suna ne na shaidan to duka wannan daga cikin abubuwan da ake ma Allah na shirka kenan ko ko Allah ya baka abin da kake so sai shaidan ya nuna maka ai wannan ba daga Allah bane daga iyawarka ne ko kwarewarka ne ko ko yanzu ga wasu hanyoyin da za a biya wanda shari'a ba ta yarda ba to duka wannan a ɗabi'a ce ta mushrikai Allah ke karantar da mu wanda suke alwashin duk abin da suke so idan Allah ya ba su za su kiyaye amma idan Allah ya ba su sai ga sun kama wata hanyar ta shirka Allah ta kare mu shi yasa Allah ya ce fa ta'ala Allah amma yushrikun Allah ya dauka ga dangane da abin da suke hada shi da shi cikin bauta to sai Allah ya ci gaba ya ce ayushrikuna
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون
eh ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم
Allah ya ce a ينصرون yi shirin kula yanzu su yi shirki su haɗa ga Allah ma la ya khuluqu shay'an wanda bai halarci komai ba Kudu ko abin da shi kai ne halitta ce ta Allah ba wani abu da ya halitta Kudu ko wannan abu ku haɗa da Allah wace shi ma ya cancanta irin yadda ake wa Allah bauta shi ma ana bauta mishi to shi ne Allah ya ce yanzu a yi shirin kula ma la ya khuluqu shay'an za su hada ga Allah abinda ba wani abu da ya halitta wahum yukhlaqun hasali suka su halitta su ne Allah yayi Allah ne ya halicci bawansa sai ka hada bawan nasa da ubangiji ka ce duk daidai daidai suke a wannan zalunci ne to shi ne Allah ya ce abinda ba su halicci komai ba su ma halitta su an kai duk abinda za a doka a bauta ma halitta ce ta Allah Allah ya ce halitta shi ne an kai Allah ya ce a abinda ma wala yastati'una lahum nasaran abinda ma ba su iya taimaka musu ba su iya umfanar da su in kun shekara bauta gare su Allah ya ce ba su iya umfanar da ku ba su iya bartaka mu komi Allah ya ce wala anfusahum yansurun su kansu ba su iya taimaka mu kansu yanzu duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba wanda ake biyar doka sai a bar doka Allah ba abin da ya bartaka mu kanshi bai ya bartaka mu kanshi komi don ba ka sani sai ya shiga halin maci sai Allah ya jarabai da rashin lahiya da halin kakalika bai iya kwarai maka ne in damuwa kawai Allah ya jarabai shi da ita damuwa yana ta damuwa ta matsa mai ya shiga halin maci bai iya kwarai maka ne damuwa to wanda a haka kasashe ya za ku hana shi da Allah Allah ka kare mu sai ci gaba ya ce وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون
Allah ce irin wannan abu da ake bauta gare su in doko zamanin mushrikan da ke bauta gumaka ko masu bautar wani abu wanda yake shimad hatta masu bautar mutane da ko duk abin da ake bauta Allah ya ce wa yan da uhum ila al-huda za- da za ku kiraye su zuwa ga shari'a zuwa su su kan muhayya ta farki mai kakke wanda za su samu tsira Allah ya ce za ta bi hukum ba su biya ku da kun shekar kira su ba su biya ku to ko da abin da yake mai rai ne to ina da shimad yanzu wanda ya sassa gunki yana bauta wa iya shekar kiran gunki in musiba ta zo iya shekar ce gunki ita kanka yana shi ne ba ya shin shi kaga Allah ce in kun shekar kiran su zuwa ga shari'a ba za su bi ku ba Allah ya ce sawawar alaikum duka ɗaya ne gare ku kuma masu bautar su a da'autu muhum kun kiraye su kun bauta musu amma antum samituna ko kun yi shiru duka ɗaya ne duk wasu dai in kun yi magana ba su jin ku to kina ƙara kun yi shiru kuma duka ɗaya ne da yin magana ku da kare bakin ku duk gare su ɗaya ne e ba su jin ku Allah ka kare mu sai Allah ce mi إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم Mm.
فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Allah ya ce illal ladina tad'una min dunillahi lalle wannan wanda kuke kira kuma kuna bauta musu koma bayan Allah Allah ya ce ibadun amsalukum bayu ne irin ku bayu ne irin ku yanda kake bawa Allah su ma bayan Allah ne in ma gumaka ne ko aljannu ne ko wani irin ne mut- halittu ne da irin ku kaga yanzu wanda zai bauta ma gunki wanda in gunki na duci ne kaga duci bawa Allah ne an ka sassaka an kai gunki wanda ke bauta mu gunki in na icce ne kaga gunkin nan iccen nan bawa Allah ne wanda an ka sassaka an kai gunki to haka in mutum ne dan uwanka zaka kira haka in aljani ne duk wani abu wanda zaka bauta kai hatta masu bautan mala'iku mala'iku bayan Allah ne ibadun amfalukum bayu ne irin ku Allah ce kai fada'uhum ku kiraye su bal yastajibu lakum su karba muku mu gani in kuntum sadiqin da gas kuke cikin bautar da su bautar su da kuke yi kuna ganin sai ya bartaka muku wannan ba su iya kare ku da komai wannan karkace ya tsaya akan gumaka wallahi duk wani abu wanda ake bauta kai mai bauta sai lokacin da ka shiga cikin mati kiraye shi ka gani shi na karba maka bai ya karba maka bai ya karba mu ba abin da ya iya maka Allahu akbar to sai Allah ya ce ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا to تنظرون
sai Allah ya tambaya ga su masu bautan wani abu wanda ba Allah ba ka ɗauko tun daga masu bautan gumaka har duk wani abu wanda ba gunki ba ko da mutum ne ko aljani ko wani irin abu ne to mu fara da masu bautan gunki wanda su ne a Allah ya saukar da ayyukan su Allah ce wannan gumaka da suke bauta wanda ba Allah ba alahum ardhun yamtuna biha shi da Allah gumaka suna da tunan da suke tafiya da su suna da tunan da suke tafiya da su yanzu gumaka na tafiya ba su tafiya Allah ya ce am ya amlahum aidin ko suna da hannayen da ya buɗe shuna biya suke damƙa da su gumaka na damƙa hannayen suna moci suna damƙa ko da an sassaka musu hannaye ba su damƙa Allah ya ce am lahum a'yunun ko suna da idanun da yubsiruna biya suke gani da su ba su gani da idanunsu Allah ya ce amlahum azanun ko suna da kunnai wanda ya sma'una bai suke shaurare da- da kunnan nasu ba su da da haka Allah ya ce ka karantar da su wani da ruwan shuraka kun ce da su ku kirayi abokanan tarayya ku duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba wanda ni annabi ne zo yana karantar da ku hadarin bautar su to duk ku kiraye su sun makido ni sannan ku kulla kullalla da duk za ku yi da ni fala tun zuru kar ku shaurara mini duk abin da za ku yi ku kulla ku zo ku yi min duk ku kira abin da kuke bauta da Allah wannan me yake karanta da mu tsantsar tauhidi tsantsar tauhidi wannan kuma ba ya taƙaita ba ga gumaka wallahi idan kana kira akan tauhidi ka tsarkake niyya ka dan Allah ne kake yi kuma kana kiyaye azkarikin da an karantar da kai ba wanda sun ka iya maka wani abu ba su iyawa ba abin da za su yi maka wani zai tasiri ga Allah zai kare ka yana gaji gashi dai Allah ya faɗa abin da kuke bauta suna da cinai wanda suke tafiya da su to ko da aljanu ne ko da mutane ne ba su da cinan da sun kai makawunan su balantana su ta da cinan nasu su umfana da kai da abin da kake so wani musu cinan Allah ne in ma ga su suna tafiya da cinan Allah ba su dama su yi tafiya da cinan kai mai kiran su kana wata uwa duniya in ka kiraye su wane ce ne za su zuwa cikin lokacin da kake so su biya mabukata babu wannan hannaye gare su wanda za su iya kare ka da cuta idan ta zo ba su iya kare ka da cutar da zawa wani ido gare su wanda za su gane maka abin da cutar da kai don su kare ka da shi ba su da wani kunne gare su na su ji abin da zai cutar da ka su kare ka da shi ba su da su kina ba gumaka ba kawai duk wani abu wanda ake bauta wanda ba Allah ba abin da ya maka kuma da za su yi kullalla su shirya su suyo shirin da za su kwa su ga bayan ka ko su kare da ka ba su yawa sun makiru ne falatun zai ku kulla min kai da za ku duk abin da za ku yi na kullalla ku kulla falatun zai ku sarara min ba ku yawa saboda me
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين abin da yasa duk yadda za su kwalle-kwalle ba su iya cutar da kai ko su aibanta ka kai mai tauhidi mai kada ta Allah shi dai da bauta saboda mu inna waliyallahu inna waliyallahu majibincin lamarina Allahu shine Allah wanda ke kare ni wanda yake shine gata na wanda yake shine abin bauta na Allahu shine Allah الذي نزل الكتاب wanda ya sassabkar da littafi shay'an fa shay'an tsawon shekara 23 to wanda ya sassabkar da littafin nan wanda muke bauta da shi muke bauta gare shi to shi ne majibincin lamari na wa huwa yatawalla salihin kuma shi ne majibincin dukkanin salihan bayu to wannan aya tana ƙara ƙarfin gwiwa ƙwarai da musulmi duk musulmi wanda yake akan tafarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rike tauhidi ya san ba mu yi sai Allah ya aza daya ne akan turba ta gari to wannan aya ita ce gatar su sun san da Allah zai musu zai musu tsaki shi yasa magabata tun daga sahabbai har masu biya musu da kyautatawa suna aiki da wannan aya sun san duk abin da ya soko kai Allah ne kawai zai fare shi sun san Allah shi ne gatarsu ba wai damuwarsu su ba ma daya dukiya ko su ba musu wani abu na duniya ba na su kashe kansu ta kowane halin yaƙi halar yaƙi haram na su kara ma ɗiyansu domin ɗiyansu kar su wahala ba shi ne gaba gare su ba abin da ke gaba gare su su aza ɗiyansu a kan turba su aza ɗiyansu a kan tauhidi su aza ɗiyansu a kan sanin Allah ɗiyansu su kimtsu su san Allah da ya halicce su to sun san ko bayan mutuwa su Allah shi ne gatansu saboda me suka cewa Allah ya cewa inna waliyallah inna waliyallah majibincin lamari na shi ne Allah allazi nazzala alkitaba wanda ya sassafka da littafi wa huwa yatawalla salihina duk salihin bawa yana raye haka ma bayan ya mutu Allah ne ke jibinta lamarinsa Allah shi ke kula ga bayansa abin da ya bari na daya da dukiya abin da ya bari na alkhairi sadaqatul jariya Allah ke kimtsar da ita Allah ke kula da sha'aninta to shi mu zan mutanen kirki wallahi ka zan mutumin kirki ka huta Allah shine gatanka kuma duk yanda Allah ke bamu mu yi iya koyo ba za su akan tarbiyya akan tarbiyya ta addinin musulunci mu yi iya kokari mu ga sun tabbata sun kimtsu akan tarbiyya to Allah bayan mutuwa ka Allah shi ke kula da sha'aninsu Allah ka kasance gatan mu na'am
والذين الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون Allah ya ci gaba yana karantar da mu wallazina tad'una min dunihi amma abin da kuke ta kira kuna bauta ma kuma bayan Allah la yastati'una nasrakum ba su da ikon ba su samu ikon taimaka muku ba su yawa Allah ce kai wala anfusahum yansurun su kansu ba su iya taimaka maka wurin su su kansu ba su iya taimaka maka wurin su dan haka ma Allah ya ce وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا hmm, وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون Allah ya ce wa in tad'uhum da zaka kiraye su ila al-huda zuwa ga shari'a kai Allah ya ce la yasma'u ba su ji duk abin da zama shari'a gare su duk abin da zama alkhairi gare su duk abin da zama cin nasara gare su in ka shekara kira su a kai Allah ya ce ba su ji musamman gumakan da suke shimat su ne Allah ke ta buga misali wanda kuma faɗin aya sai ya shahar duk wani abu wanda ake bauta saboda Allah yana nuna kasawa duk wani abun da ake bauta kowane irin abu ne Allah ya ce wa tarahu kana ganin su ne yanzuruna ilaika suna masu dubi zuwa gare ka wa hum la yusiru amma ba su ganin ka dala zuguma ka ba na musu ido ba kuma in kai ido hudu sai ka kamar kallon ka ne suke yi amma suna gani ba su gani to kuma gaji Allah ya ce wa- abinda wa tarahu yanzuruna ilaika wa hum la yusiru kana kallon su ne suna masu dubi gare ka amma ba su gani ai kun gane irin wannan ma'ana ko irin wannan misali da Allah ya muna kenan ana siffanta abin da yake shimat abin da yake shimat inda ce shimat kamar ginin ga kama wani shato kama wani gunki kama wani abin nan abin nan da an tsaye ai ga duk shimat ne kuma haka ba to ana siffanta su da yare ko wani irin yare ana iya siffanta su a ce suna gani a ce suna gani amma ganin da ake yin ba gani na hakikan ba yanzu misali kan misali da muke yi ya ce ko wani wani karce guda da kuke kwarai ko gida ne na dibin gidana kaga mun siffanta gidaje suna mi suna kallon juna ma suna gani to haka su wani rabu suna da wannan misali sai ce dari yanzu ila dare ka wai gidana yana dibin zuwa ga gidanka mana suna dibin juna kenan to amma ya ma'ana wuyan ne kuma haka ba ma'ana ce ta mu gano abin da ake nufi to shine haka Allah ya misali gumaka fatarahum ko watarahum yanzuruna ilayka zaka ga suna dubi zuwa gare ka amma hula ku su ba su gani da sai ki o tsaga idanu an kai gare su amma ba su gani da ido kurukuru amma ba su gani ka Allah ka sa mu gane na'am خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Mm.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله Mm.
إنه سميع عليم
ya ta'allati khudhil afwa ka riƙi rangwame abin da ke zama sauƙi ɓangaren saye da sayarwa ɓangaren mu'amala ɓangaren abin da ya shahi ibada duk abin da ke zama sauƙi wanda za ka jin daɗin bauta ga Allah to ka riƙi wannan rangwame shi yasa kuke ganin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da an ka zo mai da shi zuwa ga al'umma ta yi to kullum annabi yana zaba ma al'umma shi sauƙi ne sai ma abin da yake sauƙin nan ba alkhairi bane sabon Allah ne in sauƙin nan sabon Allah ne annabi ya yi kowa gudun sabon Allah amma idan an kawo abu guda biyu to kuma duka ibada ce to annabi yana zaba ma al'umma shi abin da yake mafi sauƙi amma da shi ne za shi yi karan kansa kuma sai ya zaɓi abin da yake shi ne mafi falala mafi dacewa mafi yawa mafi wuya saboda shi ne zai yi amma saboda tausayi gare mu sai annabi ya sassauta annabi ya ce so da yawa ma cikin sallah nake son in tsawaita idan na ji kukan jarirai baya sai in rangwamta kaga da mun yana nuna tsawaita amma da kukan jarirai sai ya tausaya to yana da inda shi da shi ya mulai ya kuke gani ai mun sha gani mun sha jin labari in sahabi ya bi annabi qiyamul layli to ya so shi zaman ne shi ya so ya zamana saboda ba ta farkon da wace qiyamul layli ce ta ta su subanya abu da kan masu ce da nabi annabi kai sai ne so na aikata abin da bai dace ba sabai sun ce menene ka so ka aikata ce wallahi na so yi zamani na saboda na bin shi aka gaba suratul fatiha ya bude suratul baqara yana ta karatu yana cewa da ayi aya dari ayi ayi rukuyi yaga ayi tasarci yace to yace wata kila za a raba ta biyu yace daga ayi tasarci yace to kenan karshe na zai kai ana karshe ana kai karshen baqara ba ko ayi rukuyi daga kuma an bude misai yace to yace da nan ba ya balli sai nisa'i an ga ƙara yanzu an koma ala da marar duka sannan aka yi ruhuni da kake gani kuma duk an kai da aya ta roƙo sai an roƙi Allah duk an kai da aya ta neman tsayi sai an nemi tsara Allah duk an kai da aya tasbih ya yi tasbih a huci kaga to amma yake jagorancin mutane kuma ba kudu ba annabi da sallar annabi rangwame ne sauƙaƙawa yake yi saboda nabiyin rahama saboda a wanda ke baya gare ka baka san yadda suke ba mutane ne daban-daban to shi yasa annabi Allah ke karkata shi hukul afwa ma'ana ta afwa duk abin da yake zama rangwame duk abin da yake zama sauki hatta bangaren mu'amala ka zan mai saukin mu'amala ka zan mai kyakkyawan mu'amala amma tare da cewa kuma kalmar afwa za mu gana ta cikin suratul baqara ya ce afwa ana nufin raguwa abin da ya sarwa Allah ya ce ya sa'adu na kama zayin fi gona ƙone na afu afu ma'ana abin da ya raguwa suna tambayar kamar za ciyarwa cikin dukiyoyinsu in sun za ciyarwa annabi ya ce al'afu Allah ya ce al'afu misali abin nan in kalli sawa ga buƙatar iyalinka ga buƙatar gidanka abin da ya raguwa nan sai ka taimaka da shi to kuma ta zakana kira ta afu kuna ganin da haka hatta ita wannan aya akwai masu wasara ko da afuwa ma'ana karɓo zakar su karɓo zakar duke su kuma ba da saboda an kire zakka afuwa afu saboda ga duke su hakikarin duke su da zakka ba ta su bace kenan abin da ya raguwa ne daga me daga duke su to khuz kabush ya ce khuz afuwa kenan to amma fassara wannan ita ta shahara khuz afuwa na cewa karki rangwame karki sauƙi ka zan mai sauƙin lamari a cikin al'umma wa amur bil urfi kuma ka yi umarni da abin da yake kyakkyawa wa arid anil jahilin ka kawar da kai ga wanda suke jahilai mana sai take karantar da mu musulmi ana sai zan mai sauƙin mu'amala bangaren kasuwancin ka bangaren mu'amalar ka bangaren karantarwar ka komai na da zan mai sauƙi kar ka za a busan kamtsari kai kullum da an gane ka an ga ga da wani dodo nan cikin gidanka babu sakewa cikin abokanan karatu babu sakewa abokanan kasuwanci babu sakewa kai dai ga karan dai wace rayuwa ce wannan sai mutum ya siffanta ma kai ne ya dora ma kai ne rayuwa ta azaba azaba daga mana ke ta yi ai babu abin da an halaka ga bawa kullum kana da mura fuska har tantan babu sakewa to kusul afwa wa amur bil urfi ka zan mai saukin lamari ka zan mai sakin huska ka zan mai abin nan kullum umarni da kyakkyawa wa da aljahili wanda ya ma ba daidai ba ka kawar da kai ya ce jahili ne da abin da ma'ana bi gare yana ɗaukar rashin sani kuma yana ɗaukar wawanci wanda yake wawa ka kawar da kai iya ma wawanci kada ce ka bi shi da jin al'amura na mutane wasu in da jin magana da su ma kasuwanci na wani izgiri na sai shi ka bi shi in ka bi sai a taro a lalace musamman da wanda rike addini musamman da mai kokarin karatu musamman da mai kokarin kare mutuncin kanshi cikin komai sai an kai ma izgiri a taima abin da bai dace ba to kar ka bi su eh kai ka bi su ka kawar da kai kamar da faru ga sai na umar wani wani ya zo majalisar umar ya zo wajen dan uwa ne hur saboda shi ko abin nan sahabi ne makusanci ga umar saboda yana cikin hafizai ya ce wani da allah matsayina na tegazanka matsayinka na tegazina dan wane ne to shi wannan tegazan shi ne makusanci ga umar kamar ce kanan babanka ya zaka da ƙauye sai ya zo wurinka ya ce wani da allah naga kana da kusanci ga malamin nan ko kana da kusanci da hakimin nan ko kana da kusanci ga wani Allah yana sai yau ya zo ka bani bani dama in gane shi ina dibin ga kanan baban shazak shi na tashin jari ya ce ya amir na umini ga bako in ka kanan babana na yana sai ya ganka a ba shi dama ya ganka cikin majalisi ya fara tatika kuma da ce bismillah zai da magana ashe mai ka tobara ne ya ce eh nabi da khattabi kun dinga magana ka ji tsoron Allah ba ka mana adalci ka ji amanar mu ka ji haƙƙin mu subhanallah kuma ne da zai har da da ko sai wannan zai ga zai ce haba Umar ba shi yadda Allah ya faɗa ga annabi shi ba khuzul afwa wa amur bil urf wa adab al jahili yace wannan yana cikin su yana cikin wawaye Umar shi ke ya tsaye ku dama an cewa kana wa kafa likitabillah umar da an karanta aya ya tsaye duk zahirin umar da an karanta aya ya tsaye amma mu kaga tsallaka ta muke yi sai daga baya kuma ana gyare-gyare a ce malam in ustaz ke da kai gurin jira in ustaz in ustaz kuma da ta ai hankuri Allah ya sauka to Allah ya ce wa in ma yanzu dan naka min shaytani wa in ma yan zagan laka mina shaitan ko da wata za ta tasge ka daga shaitan saboda ana samu da adam wani lokaci ya shiga wani hali ya dan sake rezo ya shi abin nan ya fusata kan gaskiya to da ka samu kanka irin haka baka da magani sai maganin da Allah ya karanta da kai Allah ce fasta izbillah nemi tsaron Allah wallahi wannan babban magani ne babbar kariya ce ga dukkanin mai ɗaukar kushi mai ɗaukar zagi da ka ka ɗauki zahiri rayuwarka ta ɓaci wallahi ne mai tsara Allah cewa auzu billahi min shaitan rajim shaitan ne shaitan ne ko ko abu na biyu ta yi kayar wallah ko in kana tsaye ka zauna in kana zama ka tashi wannan duk abin da makana abin nan ne shine ke karya fushi da ka ka fusata ko Allah aikata wannan cewa auzu billahi min shaitan rajim wata ran annabi da sahabbansa suna zamne sai sun tsinki mutum biyu ga su tan suna faɗa wa juna guda juwa ne sun tashi suna ɓata teriya sai annabi ce kun ga wancan da juwa ne sun tashi na san abin da ya faɗe shi wancan juwa wuya sun kwanta wani sahabi ce mene ne ya annabi Allah annabi ce da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ɗaya daga cikin sabai sun gaza sun ce annabi ya ce ta'awudu billahi min shaitan rajim ka ce a'udhu billahi min shaitan rajim wala tasga shaitanci to kana muna a'udhu billahi min shaitan rajim Allah na kawar da fushi a kanka saboda shaitan ne da kaga fushi daga shaitan ne shaitan ne mugu sai shiga cikin fushin nan kai baran barama ka komo kana nadama shi da sai ga mutum ya fusata ya aikata abin da zai kuma yana nadama sai da kunga shari'ar mu saboda rahama sai an ka hana mu nazartar da hukunci cikin wushi da ka kafa za ku sai an kara makar ka ɗauki hukunci kar ka zartar da hukunci shi da kaga hata bangaren siyasa abin da hata bangaren shari'a hata bangaren shari'a wasu lokutan bana daga shari'a ai saboda haka ne ba mamaki jujun da ke muku shari'a ko alƙali ko gidan sarki ko hakimi ko wani cikin masu shari'a magogun nan ku sun fara fa ta kasamar ha shi ma tsohon allura ta yi da hawa da ba shi na aka shi ba shi na ga kuka shari'a da shi ba shi mai muku shari'a na ha ha abin ya hawar kuma gare shi to kai ga wannan ka ga fara garin maki an fara shari'a ta sai a ɗage wannan shari'a a ce har gobe ko kuma har ƙashima ta ɗebe lokaci saboda karka zartar da shari'a hukunci ka zartar da hukunci cikin hushi in ka zartar da shari'a abin da hukunci cikin hushi kuma ana yi ayi nadama to haka cikin gidanka wallahi wallahi da ka ka shiga cikin gida matan ka ko matar ta bata ma da rai kar ka tsaya cikin gida Allah ya towarka da ka ka shiga ta harce maka ta mai ina shirin ka wallahi ni ka ga nan tun yau ne an yi ta a ƙare wallahi sai dai an yi ta a ƙare ni dai gina ka dai ban kwana gina ga wallahi shirin kana nufi eh to sai assalamu alaikum za ta yi a gaba mata gida ya alkhai dan ka tsaya matsala za a samu sai shaidan daman shaidan ya samu abin da yake so sai shawar kiɗa kwanko ne to kaka to kai karka yarda yarda mace ta yi ma kaza kaki a jiwa kaga mutum ya ya yanke hukunci tun yana kika bukata ki faɗa min kika so eh ai ka sa milk so faɗa min ni ko mila na ina yi ta ce ta karda na so shi ɗauki zahi in ka yarda uwaye ce ko za ki sani na aifi da uwaye sai da bai kuma kuma nadama shi ɗan ne tare to an sha maka irin abin nan ne da so nawa ka yi haƙuri amma yanzu wannan shi yasa abin da ka raba aure in ka diba ka ba abin da ta kara karya nan an sha yin irin wannan ne da nawa so nawa an sha yin haka amma saboda yanzu ka tsaya kana tamsawa sai shi ya ya shiga Allah ka kare mu to shine Allah ya fasta iz billah ne misara Allah innahu huwa samiul alim Allah ya kasance as-sami'u mai ji ne al-alim abin nan masani kun ga ku fahimci wannan aya da kuma ayar da Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayya idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun sai Allah ya karanta da mu ashe makiya sun kasu gida biyu makiya sun kasu gida biyu akwai makiyin da ihsani ne za ka yi mai sai ƙiyar ta kawo. Kun fahimta? Akwai maƙiyan da shi ku duk insan da za ka yi zai maganin shi, sai dai ka laba da Ubangiji ka nemi tsaron Ubangiji. Maƙiyan da aka ci kama insani mutum ɗan uwanka, wanda ke ƙiyar da kai yana adawa da kai. Wallahi wani da yake ƙiyar da kai fa ba abin da kai mai. Ba abin da kai mai wani talauci na kawai ka kuka kai. Ya gaya sai fuskanci miliyan kullum ya hau manyan motoci ga zai zama mamu kuma da kalmi kai ma wani abuwa ya ce shi barka sawan yake bi ya hukun gane da ma shi wani kiki gare shi wannan ba ta san haka kaga an magance shi ihsan da kai mai ka magance shi amma lokacin da ka biyo wani wuri kaga mutane suna hadararan ko wani ka lura da wannan ce ne ya dai shi dai da ka kalle shi dai kamar shi canye kana shiki Allah ya kirawo shi kwana ya kwana biyu ya kaza kullum yana cewa dai in zo in ganga wannan tattauna ya ana ya abubuwa to ya sai ajiwa hidin nazo sai kaga da wata shiga goma shi ba da bai shi kai wallahi ya ga ishi ka bi ta ya haka ci ko ana daga nan ya tsanta mushi to shi da Allah ya ce wala tastawil hasanatu was sayyi'a mummuna da kyawu ba dai bane ba su zama dai da ka idfa bil lati hi ahsan idan mutum yana wa abin da bai dace kai tun kuɗi munan na abin da yake mai kyau in ya ma muna kai ilimi mai kyau Allah ce idan ka tun kuɗi mummuna da kyakkyawa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyu hamid wannan mai kiyayya daga sai ya zambai da masoyi kamar ka to kaga shi shaydan na mutum maki na mutum haka Allah ya ce ayi amma shi maki wanda yake shaydan so ake kalaba ga ubangiji nemi tsaro ubangiji shi sa ƙarshen wannan aya salafu salih maluma magabata tun daga sahabbai sai suka hakaituwa wani al'amarin da ya faru tsakanin malami da almajirinsa sai suna hakaituwa wani abu da ya faru tsakanin malami da almajiri wani malami ne yake so ya karantar da almajiri dangane da sharrin shaidan sai to mai yanzu wane idan ka kama hanya za ka guce to hanyar na akwai mugun kare karan nan na makiyayi ne to yi kuma kana son hanyar ta dole za ka wuce wannan hanya ya za ka yi hanyar ta tuna za ta biya hawa to kuma ga kare ko muku kare na amma mai shi yana nan wani makiyayi ne da bai sassa ya za ka yi yana jaraba ɗalibi ne ya ga ko ya gane karatu saboda ayi karatu wannan aya ne ya ce wallahi duwatsu zan ɗoka malam wallahi malam duwatsu zan ɗoka in kan majiwa ta yi duk taurin kai na wani wuce mana ce ai ka wahalar da kanka ka wahalar da kanka ga yan sauki yan sauki guda ce ka laba da mai karan nan ka ce da Allah malami rike karan ka wuce wani zane sai shi kire shi ya ka wuce to da shi shaidan wahalarce shi ka iya da shaidan yace Allah kawai ba ka neman tsare ka da garga sharrin shi shi kenan amma duk kokarin gaba ka kare ka da shaidan sai sa duk mai izgilice ni wallahi na ya kare shaidan ƙarya ne yake roƙi mai tsara Allah ya kare ka daga sharrin shaidan dan shaidan mugu ne ba ka iya da shi matakai gare shi daban-daban ba sai shaidan daga cikin matakai ki ne ba cikin ibada yana son yana son ya ga kai abin da ya san bai da muhim ba ba shike da muhimmanci ba ne da kaza sai ya bata lokacin ku bangare abuwa ku ta gina kaza ku ta yin kaza ku ta yin kaza ga abin da ya muhimmanci bai juyo da ku akai sai dai a juyar da hankalin ku wani bangare ga abin da hankali shi ya yi muhimmanci sai ya ce ku yi kaza ne yayi saboda mu ya bi matakai ya ga ya ga samun cin nasarar ku bangaren sabon Allah ya kasa cin nasarar ku bangaren ku yi halaka abinda bai dace ba to yanzu cikin ayyukan da kuke yi na alkhairi bari ya diba wani muhimmanci to duk wanda yake yafi muhimmanci to ba zai nuna ka akai ba shi yasa suke ba da labarin wani bawa Allah wanda yana kwance kasan katanga to katangar malam ta kusa haɗuwa kun san daga cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda gini ya rinkamma ya mutu ya yi shahada inda musulmi ne duk wanda ruwa sun ka nutsar da shi ya mutu ya yi shahada duk wanda mutu cikin gobara ya yi shahada duk matar ta aihu abin nan ta mutu wajen aihuwa ta yi shahada duk wanda yake cikin aiki Allah ya mutu ya yi shahada to shi dan ya lura cewa bangon nan zai hado iya hado kuma zai taushe abin da ya yi shahada arzi sai ta sai haba kana ta kwana tashi ko lafil abi kai yana ta sai gida ta rike he da ya ce mu na hana mai shahada wakawa to shi shi da haka nashi iya ni da abin zai muhimmanci ya sai in kai yi shi hawa matsayi za samu ga Allah mai to shi canza da ce ka Allah ya samu gane to shi ne Allah ce fasta'iz billahi innahu huwa shaitanur rajim to Allah ce innal ladina kafaru إنه سميع عليم innahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne na'am
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا Mm.
فإذا هم مبصرون Mm.
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون Allah ya ce innal ladina taqaw lalle wanda sun kasance masu jin tsoron Allah idza massahum qa'ifun min ash-shaytani idan wata taskar shaytan ta tasge su ashe wannan duk imanin ka ana samu wani lokaci taskar shaytan ta tasge ka to Allah ya ce irin wannan mutane tazakkaru kai da suke suke tuna wannan abu bai dace ba fa idza hum mubsirun sai ga suna komo akan basira wannan aya bin da take nuhi masu imani duk da kake da imani ana iya samun kawai ka aikata abin da ba daidai ba ana iya samun ka aikata kuskure saboda kullukum khata'un wa khayru khata'in tawabun saboda shi kuskure yin ba daidai ba to wannan idan za ta kashe dan ko a ga mutum ya fusata ya yi yanke hukuncin da ba ya haka ya kamata shi ba sai a zaga a ce mai wani dan me kai da kanka yi kaza kaga sai ya komo nadama ya ce kai wallahi ba shi da nike da nika aikata kaza ba shi daɗi ba amma insha Allah za a gyara kaza kaza kaza in ma wani abu ne ya hana mu wani ce insha Allah za a ci gaba da bashi in ma wani abu ne wanda bai dace ba sai ga yake Allah da ba za a da- ba za a ƙara ba to aka ga wannan tafsirin shedan ce to shi da Allah ce su masu imani idan wani tasga ta shedan ta tasge su to Allah ya tazakkaru kai tsaye sai su tuna su gano abin da sun ga aikata ba daidai ba ne fa idza hum mubsirun sai ga su komo akan basira suna komo akan basirar su amma Allah ce wa ikhwanuhum in huwa shaytan yamuddunahum fil ghayyi shaytan kare inda za su yake cikin halaka sun mala'iku sun san ba ba su takaitawa in sun ga kama ayi hayya ba su takaitawa sun shiga ne kaga zuwan su Allah ka kare mu daga sharrin shaytan na'am وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أنت أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah ya ce wa idza lam ta'tihim bi aya duk lokacin da mushrikai sun ka neme ka na ka kawo musu wata mu'jiza wata aya in kai annabi ne kaza ka zo mana da kaza to Allah ya ce abin da sun ka neme ka na ka zo musu da shi wa idza lam ta'tihim bi aya in ba ka zo musu da wannan abin sun ka neme ka na ayar da sun ka neme ka na mu'jiza sun ce in kai manzo ne ka zo mana da kaza sai abin da sun ka nema ba ka zo da shi ba saboda ba ga hannunka abin yake ba Allah ce ƙaru sai ga suna hudun launar shi ta bai ta dami bai kirkira ba umarin shi bai kirkira kirkira ba ya shi kirkiro mana eh yawa ne ya yi kirkiro wa ƙaru ka su ke doka annabi Allah ce kulce da su inna ma attabi ma yuha ilayya min rabbi abin sani kawai ni ina biya abinda ake mai wahayi ne daga ubangiji na duk abin da kun ga yana faɗa muku abinda yake wahayi ne daga ubangiji هذا بصائر من ربكم wannan basair shine abin lura daga ubangijin wannan abin da zo da shi na wahayi shine abin da sai ya ya kamata ku sai ya lura da shi wanda sako ne daga ubangijin ku kuma ku sani wa hudan shi wannan abin da zo da shi na alqur'ani na wannan shari'a na wannan shari'a wa hudan shari'a ce wa rahma rahma ne kuma da qaumi yu'minun da dukkan mutanen da ke imani qur'ani rahma ce gare su qur'ani shari'a ce gare su Allah ka sa muna cikin su na'am وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
Allah ya ce wa idza quri'a al-Qur'an ha idan ana karatu al-Qur'ani Allah ya ce fastami'u lahu ku yi saurare zuwa ga wannan al-Qur'ani wa ansitu bayan ku yi saurare wa ansitu ku yi shiru la'allakum turhamu tabbas za a ji kanku tabbas Allah zai muku rahama kun ga Qur'ani sai ya zo da umarni biyu wanda ana so idan ana karanta shi mu yi aiki da wannan umarni na Allah na farko dai fastami'u lahu ku yi saurare wa ansitu kuma ku yi shiru saboda ko ka saurara kana ji in kana magana kuma aikin manza ne kuma har ko da ka yi shiru in dai babu saurari babu hankalin ka nan aikin banza ne yanzu misali a ce kana wa'azi sai wanda azu zaune duka da kai ko ne yana cikin ya kutar kaga sun yi shirkowa gaba ba su hana ma karatu ka ita yi in kana wa'azi ita yi amma Allah suna sauraron ka ko da wasu ya kutar yake ko ko ga su suna nan jiki na nan amma hankalin kowa da wurin shi da Allah an cika ka'idar dole yadda ka yi shuru kuma ka saurara shi ka'idar saurara alkur'ani ne in ka san baka ce cika wannan ka'idodi biyu to ka kashe shi to yanzu ka ga rayuwar da muke za ka ana karatu alkur'ani har ma ba da komai ba wani yanzu ma in za a tsaya dubu ba ne in za a tsaya sa qur'ani ko na tsaya magana ana ta tsaye ana ga kuma hukumi ne shi kuma gannar ga ya hurga ya hauka ni kan so wannan ya isa waka ta ya isa waƙoƙi kawai sa Qur'ani muka kuma ana ta tsaye to ba kada ba ta kaida ba shi har Qur'ani har idan ka sanya shi kana jin sauti ne to dole zaka cika wannan ƙa'idodi guda biyu kai shuru kuma ka saurara in ka san ba za ka shuru ka saurara ba to ka kashe dan zaka iya jawo mu- dan zaka iya jawo fushin Allah eh zaka iya jawo fushin Allah to kuma kaga ba Qur'ani ba kawai malam haka ana hukuba in ana hukuba duka shi yasa wannan aya wasu na cewa ta sauka ne akan hukuba da ake yi wasu na magana saboda ita ko hadarin hukuba ana hukuba ana magana duk wanda ana hukuba yana magana bai da juma'a kwanan juma'a ne bai da in Allah ya ga dama ya baka ladan kai sallar azhar amma wala falalar juma'a baka da baka da ko da ko magana ka ta gyara ce kan misali irin su agi shi kenan ana hudu ba ana tsaye da mutane kai yana kai ya kaza ya kaza kaga duk wannan ba ku da juma'a ya ba juma'a ita hudu ba ko da wani kaga shi na allahau kace ma da bari annabi ce kai wasa kai wasa da masahaban annabi biyu ne ke zamne ubay bin ka'ab da ɗaya daga cikin su yana ga abu zar al-gifari ne to annabi na khutba shi ubay bin ka'ab masana alqur'ani ne sun sani annabi ya wai take to sai annabi ya karanto aya cikin khutba sai shi wannan sahabi ya tambaye ubay bin ka'ab aya wacce yaushe an sauka da ita shi bai san da ita ba ubai ya shiru bai bashi amsa ba sai da annabi ya kara hutuba ya sauko akan mimbari za a tasa sallah sai su ce mai baka da sallah baka da juma'a falalar juma'a ne baka da ashe yana da sha sai da annabi ya kara sallah sai zai ce mai annabi kaji abin da ya faru muna zaune mu da ubai bin ka'ab sai ka karanto aya ina tambayar shi yaushe an saukar da wannan aya yace wai ban da juma'a ban da falalar juma'a annabi ya ce eh sadaka ubai gaske ne yake haka ne yana kuma ba magana ko da wani kaga zai yi abu ya lishi can gaban shi shi kan haka nasiha da kullum muke da agaji misali in ana gyara ana ana gyara su ko ana tsaye da mutane ina ina da liman ya to ku tsaisuwa in mutum yana so ya to ya shiga can gaban liman ba bisa liman ina so ya haye sama yaci kada ba mu roka da shi kai dai kayi abin da ka iya kakin zarwar liman da liman ya rafi kenan a samana ya ko Allah kun ga kowace kofa kowace kofa annabi ya ce akwai mala'ikun Allah wanda sun zo sa'a ta farko sai a rubuta wanda za a bashi falala wurin Allah kamar ya saraka da raƙumi wanda yan sa'a farko ne yan awon farko ne yan lokacin farko ne wasu ku wanda za a rubuta mai sa'a ta biyu kamar ya saraka da saniya ha kai sa'a ta uku wanda kamar ya saraka da rago ha kai sa'a ta hudu wanda kamar ya saraka da kaza ha kai sa'a ta biyar wanda kamar ya saraka da ka abin nan kwan kaza to liman yana zakwa shi kenan su liƙe aiki suwa sai su rike sai su zauna a hudu ba duk wanda ya zo bayan lima shi ne ya samu dai amma wancan rubutu ba mu cika wancan rubutu mala'ikun ma zama suke yi yin rada ya yi gishi sai ku zama na hukuma ko a gishi kanku ko a gishi ibadan yana ba bayan daga duka wannan sai ka ga yanzu matsalar ma duka wallahi babu agijin babu hatta daga cikin ma masu gira babu mutane abin da ana gaba komai bane wai wani shi hujja ta ibn ne ba mu shi ba ba mu shi to wani zuwa can ka saurare ka shi kaga wannan wallahi muna fata ibadan ba mu sani ba mu kiyaye to shi sai ta wannan aya tana bayani kan falala alquran da kuma falala khutba da gani to kuma da rashin wannan maluma sun ka ce hatta karatun sallah ashe tunda Allah ya ce idan ana karatu alqurani ku yi shi ku saurara ashe shi yasa ne ya zama hujja mafi ƙarfi idan kana biye da liman kana jin karatu ne to karatun liman shine naka amma da karatun da bai baka shi ko ko da sallah da ba a bayyana karatu to nan dole sai kai karatu saboda la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to wannan shine magana mafi ƙarfi na cewa idan liman na karatu kai shiru to amma idan bai karatu bayyana dole sai ka karanta in ba karanta fatiha ba ka da sallah ko da bayan limakaki to akwai masu fahimtar su fahimta su ko da liman na karatu bayyane biyun da za a yi karanta fata sai ka karanta shi da kuke ganin su huzaifi limaman madina suna da wannan fahimta shi da kun kuke lura da su huzaifi in sun karanta suratul fata sai goyen shuru abin da yake nuni mamuwa su karanta fata kamar ya ba su dama ne kowa ya karanta maka ne fata mun gane ko iya sun darasa sai ya ci gaba to fahimta maluma ce amma wannan fahimta ta yi kari na cewa idan liman na karatu kai shiru ku saurara amma in baka shi ne sai ka karanta fatiha haka in sallah ce ta asalci ka karanta fatiha kai ma na'am sai ce me
وأنصتوا لعلكم ترحمون eh mun karanta
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين dan Allah ce wazkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika cikin ranka in ka tashi zikiri Allah ce ka ambaci Ubangiji na cikin ranka Allah ce tadarru'an kana mai kankantar da kai wa khifatan kana mai cike da tsoron Ubangiji wa dunal jahri min alqawli ba tare da bayyanawa ba bale kana mutane kwana kana ta kowa na yanayin ka hana mutane kwana wacce maka wasa ka ka wahala ka wahalar duk wanda ke daga sauti yana zikiri yana ta kowa wallahi bai da hujja babu Allah ga shirka ne ce fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dun al-jahl min al-qawl wacce ka bayyana ya kai zakiru wasa ka gani wa dun al-jahl min al-qawl ba ta da bayyana zantewa ko bil gudu wal asal sahira walici Allah ya ce wala takun min al-ghafilin kar ka zama cikin rabkanannu shi yasa zikirori taimakon Allah shari'a ta bayyana akwai zikirorin da ake bayyanawa akwai da ba a bayyanawa yanzu misali azkar bayan sallah malam azkar bayan sallah kaga ban bayyana ko to su ne zikirorin da ake bayyanawa sabon sun ce muna gane cewa an sallame sallah daga tasbihin yan uwanmu daga zikirorin yan uwanmu misali in kana cikin wannan masallaci kakin ka kawo bakin kowacin ta gida amman kana ji ana سبحان الله والحمد لله قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله الله أكبر الله أكبر هو أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام علامة دي أنك أحسن ذكر ولا أجيب عن الله لن كان لك صوتي هنا ده هجة أما ذكر ذاك لما كان لك كان لك صوتي وساك كوكو تاركو تاي كنا لك صوتي وساك إنا أنك تيكوكا إنا النبي تأي شيء سير يتشجع كل مرة هو يسشجع don ku bakanta ai da kan kana abu don ka bata mu wani rai aikin banza ne wallahi duk abin da kan kana yi na ibada bare mu tai ko isa shi ya tashi in ta san mai hankali aikin banza ibada ko ta Allah mina ta san hankali to kaga mu kiyaye la mu kiyaye kan mu bata ayyukan mu kar kai kar ka dan ka bata mu wani rai da jawa da jawa kun cikin halaka sai yanda aka karantar da ku kuma Allah ya ce bil gudu wal asasai da mulki kake da shi zikiri duk lokacin da kake da dama ka take zikirin ubangijinka shi yasa annabi ya ambata muna daga cikin wanda Allah zai tsaya cikin inuwa al'arshi ne da mutunan da yake banta shi dan yana tuna Allah sai da zubar da hawaye ba ma wanda ya ji shi ka ji zakiru ba wanda ya ji shi sai da zubar da hawaye amma kai da sai ka ta tauza kana gude ido kana kowa aka yi ma aka bata ma wani da rai na sauka to nan da Allah ya ce wala takun minal ghafilin kar ka zanta cikin rabkanannu wai kun san fahimtar magabata sun ka ce mutumin da ya ko kwana arba'in da zai ta alƙura yana cikin da faradu kwana arba'in ma ne ba sun ta alƙura ne ba a haka faran ne kake to su zai kawo da rabin su gani Allah ka gyara muna to da su fahimtar fahimtar su zarumai masu ƙwaƙwalwa da mamman uku ne zarumai masu kokari kwana uku ne sun karki alkurani masu bai musu sati guda wanda an sama da su kwana goma raggaye sha biyar raggaye su talatin to amma da kai kwana arba'in ba su ke kurani ba a kasan ka falalle kana aikin biyu Allah sa mu gane a ƙarshe
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
Allah ya ce in lallazina inda rabbika lallai waɗannan da ke wurin ubangiji kamar aiko Allah ya ce la yastakbiruna an ibadati ba su girman kai ga bauta ga Allah duk abin da yake ibada ba su girman kai ba irin mu bane kuma za ka girman kai wani abu da ka ga an ce wani ika za idan Allah kamata idan Allah ya tura wani da Allah eh ibada ka kuma kuma wasu kawai a gane ne kan raba da Allah wani kai mu kuma ibada ce ga wannan girman kai ne Allah ya kare mu duk da shi bai kai babban girman kai ba bai halakarwa wanda annabi ya ce bakarun nasu gamsul haqqi ba bin nan gamsul muna bakarun haqqi gamsul nasu yin gaskiya da wulakantar da mutane amma ko a ce ika zaka ce haba wani da Allah ya kunya ne kai ai kaga wata siffa ta girman kai to su mala'iku Allah duk abin da ya shahi ibada ga Allah ba su girman kai ba su ganin ya kamata a ce yi kaza duk girma na wani a ce ba iya kaza ba da Allah to dai mun Allah baka dan wada mai alhamdu wai da shigo cikin mutane ya ga shi alhamdu ko shi ne ba wai alhamdu Allah to wada mai alhamdu da bayawa ya san ni ban su zo cikin yara na ina tsaye a ta dariya ta girman kai ne wallahi kar kai haka zo cikin yara ka yi wallahi kaga daraja za ka samu babu babu abin da kaskanta cikin ibada ga Allah duk ibada ta ubangiji babu kaskanci Eh, ko yanzu kake shi yasa su magabata sahabbai duk tsohon mutum malam in bai iya ba hadin gaskiya ka abin gaba ya shi ba di ba Hassan da Hussein jikoki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tahe sai sun kalli ga wannan cije can bai ya arwalla ba malam Eh, kawai shin kita abi ne yake ta yi sai suna da yayin kamar su su to kare wannan tsoho ya zama ce bari ga hikimar da zamu yi shi ya hasa ya ce mu sai in mun ga so sai mu yi garrama in ce baba da Allah ba muna garrama arwalata muke yi a wani na ce na iya shi ko ya ce ya iya iyawa ya ce to ku yi gani hasan ji ga annabi ya arwalla yanda annabi ya karantar shi ma kane da ya arwalla yanda annabi ya karantar ko ya ce to ni haka kakana koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce diyana ko da min gaskiya bai iyana ba ku koyar da yadda aka yi ai mun gano shi da gani kana cikin yanke wasu jawabi ne kuma ya fahimta Allah sa mu gane to Allah ya ce la takbiru an ibadati ba su girman kai da ibada ga Allah wa yusabbihuna suna tasbihi da Allah wa lahu yasjudun kuma ga Allah suke sujada abin da makaranta ne cikin wannan sura ta farkon ta karshe Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka gafarta mu da kuma cikin zuciyoyin bayan ka insha Allah tafsirin darasi mu shiga suratul anfal eh wa alaikum assalam wa rahmatullah eh Eh, ga haka ne, amma bayani akan sujada, wannan yana cikin ayoyin da ake sujada a kai, in ka kai kai sujada, kuma ita sujada ba ta da sharaɗin da ce dole sai kana cikin arola ko gabas ko yamma ita wannan sujada ce ta ibada, in ka kakan su kai sujada ga Ubangiji, kuma ba a ce dole ba ne, dole ba ne, saboda akwai masu tsananta su ce dole ne in mutum ko cikin sallah yake ya yi sujada, ba a sharanta cewa dole ba. da akwai salon da annabi ya karanta kuma bai sujada ba kuma akwai kar- abin nan surorin annabi karanta cikin sallah ya sujada don hadisai mun sha bayanai cikin suru irin wannan ma suru ina ga tafsiri na bayani ko kawara mun sha wannan bayani sai dai sujada ce mai falala in ka kai kai sujada ga ubangiji don in ka kai irin wannan wurare idan ka kai sai kai sujada ga ubangiji ce Allahu akbar sujada guda eh kuma ka roki Allah akwai zikirin da ake yi na yin ta ka roki Allah ya karba maka ya karba maka wannan sujada da kai insha Allah to sai kwamiti na marayu kuma ko kenan sai a ƙara taimakawa na eh eh yace kaifiya kan misali ka cikin sallah ka kai ga daidai wannan wuri za ka yi ta inda sai ka sai ka ce Allahu akbar ka tai sujada in kai sujada ka roki Allah bukatar ka kuma sai ka taso Allahu akbar eh insha Allah hmm. ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka ba mana bukatocin mu na alkhairi don musulmi da cikin halin kakani ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mu gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen iyayenmu duk musulmi sun karga yin Allah sa sun huta mu da mun kai sauran Allah kyauta mu kuma mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya Allah duk masu nufata wannan kasa da sharri da bala'i in ba shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka hada sharri su gare su ya Allah Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu kasa gare mu ka tsare mu ta ko ina ya Allah marasa lafiya gida ko asibiti ko daji Allah ka ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ka kara mu da kasance jari na bauta gare ka ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين